بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya gara hada mu a daidai wannan ranar Lahadi da muke karatu cikin tajridut tauhid al-mufid na al-Imam al-Allama Ahmad ibn Ali al-Makharizi al-Misri al-Shafi'i a wancan zama mun yi zama na na farko a gami da mukaddima na wannan littafi insha Allah yau zamu shiga cikin littafi kai tsaye kafin mu shiga karatu ina ƙara ba da haƙuri saboda jinkiri da aka ga ba a gama ba wannan rana ce ta faɗo asabar na farkon wata muna da inda muke zuwa muna koyarwa wurare da ɗan dama to da an tashi kuma ina tashi wajen ƙarfe biyar saura haka akwai wannan littattafai da aka ce wa lalle sun iso to sai na yi sauri in jin karɓo kuma wurin dawowa sai ya zama da an sami matsalar hanya wannan littattafai da ake gani wasu daga ciki wasu sako ne wasu kuma kamar yadda muka kashe lantawa sati biyu zuwa ma sati uku baya na al'umma su mai ɗan taro mai sisi ya taimaka taimaka a samu waɗannan littattafai da za a daga dubawa to cikin yi Allah ba a dai sami waɗannan martanin da muka samu daga al'umma dai ba a samu yadda ake bukata ba daga ko anan mazauna masu sauraron wannan karatu wani ne wanda ba shi ba ma ta kafa yake bi galibi yakan ji ne a wannan ta hanyar da muke turawa wanda ma suna yawan yin ƙwarfe-ƙwarfe cewa ana samun iska ana waye shi ko gaba sa waɗannan abubuwan saboda a rage iska to nan da nan da ana masa magana ana masa magana da ya ji labari kuma ya dama ya tsinkaye labarin sai ya yi wufa ka ya sayi ma masallaci adadin wasu kwafi a kalilan sannan kuma wannan akwai wanda kuma wasu sako suka bayar sannan kuma a majalisun mu na safa ma ya kuma ya kuma sayar ma ya kuma sayar ma wasu daga cikin ɗaliban ilimi da suke halartar wannan majalisi shi na kowa gani Allah ya saka mishi da alheri Allah ta'ala ya albarka a dukiyarsa duk wanda suka taimaka Allah ta'ala ya albarka a dukiyarsu da yawa mutane na san wasu suna son su taimaka din amma kuma yanayi bai bayu ba duk da wasu abubuwan irin wannan sai an danna zuciya amma dai wanda ma yayi niyya niyya na alheri ubangiji ya bashi niyyan alherinsa Allah ta'ala ya bada iko nan gaba idan aka zo da abubuwa irin wannan ya zama an sami wato martani sosai mai kyau wajen al'umma a taimaka saboda sai da littafin za a yi daɗin karatu an babu littafi za a ta karatu wani ba zai gane me ake faɗa ba amma da littafi zai dinga zai dinga bibiya sosai to wani zai sa a ƙara a ƙara fahimta kuma wannan ba wai dan dudu da abin da ya sayar ma kwafi na masallaci na ce na je bai wuce biyar ba to an dai samu amma kuma wannan bai nuna cewa kuma an gaba kenan ba dudu dul ta fa bai wuce dubu biyu ba dubu da ɗari takwas haka shine wanda ake bugawa ɗari biyu haka shi za a tattala wajen za a fice a karbo to muna zai ƙara wato yi ma al'umma shi da cewa har yanzu dai kofa abu da take masallaci na neman ƙari mahalarta masallaci suna da ɗan yawa kar mu ce sai masu saurare daga nesa kullum su za su yi ko kuma har sai mun ɗan ji kunya wanda muke ganin za su taimaka mun an bibbi su haka mun gaggaya musu da zarar an ga an sami dama da za a taimaka ma addinin Allah to a taimaka za a taimaka wani zai karanta wani kuma zai taimaka da dan abin da zai sayo wasu su ma wanda za su saurara su ma sun taimaka dan ana yi ma al'umma ne in ba wanda zai saurara kaga babu sai mutum ya kula littafin ya je ya ci gaba da nazari ko ya ci gaba da karance karance ko ya ci gaba da rubutu amma kaga in akwai al'umma kuma haka wanda zai bada karfin gwiwa insha Allah dubu biyu ne da muke cewa dubu biyu littafi da kudin littafi Allah ta'ala ya taimake mu a yau biyar ga watan Rajab dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da shida wanda ya jina biyar ga watan Januwari dubu biyu da ashirin da biyar miladiya insha Allah yau kai tsaye za mu shiga za mu shiga cikin littafi kai tsaye za ka jani za mu kana ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآ- من أراد الله والدار الآخرة سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد وقت سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد والله أسأل العون على العمل به بمن- بمنه بعد يفارى buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai domin wato ya yayi wato kamanceceniya da Qur'ani Allah ta'ala idan zai buɗe littafinsa ya fara da bismillahir rahmanir rahim saboda haka shi ma sai ya ga dace ya fara da bismillahir rahmanir rahim saboda ya samu albarkan da yake cikin Qur'ani shi ma ya zama ya dan tosani wani albarka irin wannan zuwa ga littafinsa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin a nan shi ma sai fara da kuma hamdala dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu alhamdu nan yana magana duk wata sifa ta kamala ta tabbata ga ubangiji shine alhamdu duk wani kirari da wani yabo da wani wato zuzutawa da zaka yi to Allah shi ya tantanta da wannan wannan lillahi a ko dai lamul istihqaq ko lamun ce ta milkiya wato ubangiji shi ne ya fi cancanta da aibe shi kuma duk wani yabo da wani kirari to mallakin ubangiji yace rabbil alamin ubangijin halittu zai yi magana akan rabbu insha Allah za mu yi a gaba wal aqibatu lil muttaqina kuma karshen lamari kyakkyawa yana ga mumune masu takawa wannan fadan ubangiji ne cewa wato al aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin karshen al'amari kyakkyawa yana tare da mummunai yace wa sallallahu ala nabiyina muhammad Allah ta'ala ya salati ya tsira ya aminci ga annabin mu annabin rahama annabi muhammad khatamin nabiyina cikamakin annabawa a ce cikamakin annabawa ya fi kyau ka ce cikamakin annabawa akan ka ce cikamakin manzanni dan idan ka ce cikamakin manzanni to ai kowane annabi manzo kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba in ka ce shi ya cika manzanci ne kawai to ta yi wa samu wani annabi kuma amma idan ka ce ya cika annabta baki da to da karamar da babban duk sun cika da su masu risala da masu da masu wato nubuwa duk sun shiga cikin wannan ma'ana cewa shi cika makinsa ne wannan yana nuna maka kuma babu wani annabi bayan shi wannan kamar ya bamu katini yanayin kashe ku da cewa duk wanda ya zo ya da'awan annabta bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to annabta shi annabta shi ta ƙarya kuma wato al'umma bai kamata su saurare shi ba ya ce wa ala alihi da kuma alayansa wato mutanen gidansa wa sahabi da sahabbansa ajma'i da dukkansu mun yi magana akan al na gidan manzon Allah a ƙarshen karatunmu na muqaddima sahabbai in aka ce sahabi shine wanda duk wani mumini da ya imani da manzon Allah ya kuma gamu da shi kuma ya mutu da imaninsa wani shi ta'arifi na sahabi da ake magana shine mallaqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala zalik yayi imani da Allah ya kuma gamu da shi ba wai ya wato ya ganshi ko a mafarki ko na wannan baya mai da shi bai mai da shi zama sahabi a ya gamu da shi gamuwa na wato cewa haduwa da ya da ma'aiki ya san cewa wa da ma'aiki sannan kuma ya yi imani da shi ba ya yi imani ya ga ya san shi ne lokacin da ba musulmi ba sannan kuma ya mutu da imaninsa ya mutu da imaninsa malai yace wa ba'd bayan haka fa hadha kitabun jammul fawaid wannan littafi ne mai yawan fa'idoji wato shi kansa wannan ba laifi bane mutum ya wallafa abin da yake gina al'umma suna bukata ya faɗa abin da ke ciki da fa'idoji jammul fawaid mai fa'idoji masu yawa ba wai yana yaban littafin bane amma ya san abin da sa a ciki gayi nan kuma bayan shi aru aru ya rasu ɗari takwas arba'in da biyar amma shekara aru aru kaga an cigaba da kanta wannan littafi wani ke nuna maka cewa abin da ya sa a cikin wannan littafi abu ne mai fa'idan gaske yace badi'ul fara'id abin da suke a ɗaiɗaikun mas'aloli da ba za ka samu ba sai ka yi niƙaya cikin littattafai to ya tara maka shi ya tara maka shi kuma sai ya tara maka shi cikin kama mai ban sha'awa shine badi'ul a cikin kama kama mai ban sha'awa sannan kuma alfara'id dabi na farid wanda ke shi kun mas'aloli da wato ba ko ko iya zaka same shi ba masu tsada ne su ko masu masu ban sha'awa yantafi'u bihi man arada Allah wa ad-dar al-akhirah yace insha Allah duk wanda yake ya nufaci ubangiji ne kuma yana son wato gida ne na na wato na lahira to zai amfana da wannan littafi da wannan kaga kamar yana dajiya ce cewa zai faɗi wasu maganganu da ba lalle ba lalle wato su sauran al'umma su ji suna so ba kuma da aka ya ce yantafi bihi man arada Allah wa dar al-akhirah zai amfana da wannan littafi insha Allah duk wanda ya nufaci Allah kuma ya nufaci gidan lahira wannan kamar a fagace na maka ishara cewa abin da ya faɗa ba abin da kowa ke son ya ji ne ba a cikin littafinsa ya faɗan maka abin da Allah ne yake so manzansa yake so kai ma idan kana son Allah da manzansa to zaka so abin da ke cikin littafin idan kuma akwai wata hawa na son zuciya ko bata ko kangara to ba lalle ka ji daɗin abin da yake cikin littafin ba yace sammaituhu na sanya masa suna kitaba tajrid at-tauhid al-mufid in ka ce kitaba zai zama kamar maf'ul bihi na sammaitu sammaitu kuma kitab zai zama a matsayin kana ba da hikaya ne ki sammaituhu kitabu tajrid at-tawhid al-mufid na sanya masa suna littafi na tajrid at-tawhid al-mufid wato kamar littafi kamar da muka faɗa da ya rubuta babba akan tauhidin to sai ya zama ya takaice shi ya rairaye shi sai ya bar mana sha dan waɗannan shafuffuka ce wallahi as'alu Allah kadai nake roƙo Allah auna ya taimake ni ala al'amali bihi ni ma in yi aiki da wannan littafin bi mannihi da baiwansa so zai fara shiga sai ce i'lam ka sani ya kai mai karatu anna Allah subhanahu huwa rabb kulli shay'in wa malikuhu wa ilahu ka sani cewa Allah ta'ala wanda yake yatsar haka huwa rabb kulli shay'in shine ubangijin kowa da komai wa malikuhu kuma shi ya mallaki abinda duk wanda ba ubangijin ba duk abinda ba ubangiji ba to ubangiji shi ya mallake shi wa ilahu kuma shine Allah abin bautarsa a yace fa rabbu idan aka ce rabbu a ran larabci masdaru rabba ya rubbu rabban ana daga rabba ne ya rubbu rabban fa huwa rabbun abinda yake magana shine wato in ka ce rabbu ya da ma'ana guda guda uku galibi malamai suke faɗa rabbu ne inda kai an ce rabbu ma'anarsa guda uku ana maganar ubangiji shi ya halitta halitta nasa ne ba wanda ya taya ubangiji halitta idan ka ji an yi maganan arrabu kuma ana magana kuma almalik duk abin da ka gani a duniya to mallakin ubangiji ba wanda yake ya zama ya taya ubangiji rukun abin sannan kuma ma'ana na uku na arrabu shine kuma duk abin da ka gani a duniya to yana samun arzikinsa ne yana gudanar da rayuwarsa ne yana kaiwa yana kawowa yana motsi yana tsayawa ne da ta yadda Ubangiji ya ƙaga masa ya tsara masa shi ne al-mudabbir wannan na farko muka ce al-khaliqu al-maliku al-mudabbir ba wani wata kalma a Hausa wanda za ka yi ɗan daidai da arabu in ba Ubangiji ba amma da yadda kake son kai bayani a larabcin da ya rabu ga ma'anarsa kenan to shine ne yake son ya gaya maka asalin shi ma'anar rabu din menene ta ina ya samu asali shine yake ce maka rabba ya rubbu rabban fa huwa rabbun fa ma'ana qawlihi ma'anan faɗinsa rabbil alamina ubangijin halittu ai rabbul alamina shine wato wanda ya halicci halittu ya raine su kuma yake jifiya na maransu shine rabbul alamina fa innar rabba saboda shi aka ce ubangiji subhanahu wata'ala huwal khaliqu shine wanda ya halitta halitta ta sani na halitta na sani ba wanda ya ce ubangiji halitta al mujidu li ibadihi kuma shi ke wato ya samar da bayinsa kuma yake ba su abin da za su yake samar musu da abin da za su rayu da shi shine al-mujidu lil ibadi al-qa'imu bi tarbiyatihim kuma shine yake tsayu da wato rainan su tun suna cikin ciki sun suna ma wato dugo ubangiji ta rainan su har su zama suna cikin cikin su sannan daga zo daga baya a haifa mutum sannan yana yaro haka ubangiji ta tattalin abinsa shuka ma ka take farawa tun tana daga iri a sa ta ta fito da ta fito da kai in ta fito da kai haka zaka ta yi zaka ta yi zaka to wanda ke mata wannan gatan wanda ke tsayuwa da wato rayuwar ta tsayu da shi shine wato ubangiji shi alqaimu bi tarbiyatihim shine ya tsayu da yi musu tarbiya wa islahihim kuma da gyara su gyara rayuwar su da abin da rayuwar su zai inganta da shi to ubangiji shi ke musu wannan almutakassil bi salatihim kuma shine ya wato lamunce musu bi salatihim min halqin wa rasqin shine lamunce musu cewa shi zai halicce su sannan kuma shi zai ba su arziki ubangiji ya riga ya lamunta wannan babu wanda zai taya shi lafazin arrazq galibi malamin tauhidi suna bin mace da arrizqu arrizqu shine ka amfana da arziki da ubangiji ya baka amma arrazqu shine shi arziki da ubangiji ya malalo daga aikin sa shine arrazqu da yima rawa sai sama sai ce min khalqin wa razqin wa afiyatin ko idan kaga ubangiji ya kubutar da bawa daga wani abinci daga wani cuta daga wani abin da baya so to ubangiji ne ya kubutar da shi shine afiya wa islahi dinin wa duniyar da kuma ya gyara musu addini da duniyarsu to wannan shine ma'anar rabb kaga a dunkule dai in kana son ka fitar da wato magana a dunkule za ta dunkule waɗannan maganganu shine kace Allah shi ya halicce ka Allah kuma shi yake wato a mallakin mallakin lamarinka kuma Allah kuma shine ke baka duk wani arziki da kake samu a duniya al-khaliqu al-maliku al-mudabbir wannan shine ma'anar rabbu a takaice saboda ka kaga a nan kana kaman kadaita ubangiji da aikin da shi ubangiji yake sai ake cewa tauhidul rububiyya shi kadaita ubangiji da shi aikin sa kar wani ba shi ya halitta ba ka ce shi ya halitta idan ka ce akwai mai halitta wanda ba Allah ba to yanzu an yi shirka kar wani ba shi ya mallaki lamarin ka ba ka ce shi ya mallaki lamarin ka mallaki na kamala na kololuwa to kaga an yi ma Allah shirka kar wani ba shi ke baka iska ba ba shi ke maka ruwan sama ba ba shi ke baka arziki ba ba shi ke maka ɗa ba ka ce wane shi ke maka da aka kacin daga nan yanzu an fita magana cewa shi guna shi halice ai daga ganin wannan magana ta ga mutum ma bai san rububiya ba bai san rubu bai san wato inda rububiya ta ta nitsa ba shi kuma wannan ma'anar cewa Allah shi ya halice ni Allah shi ne mai mallakin lamarina Allah kuma shi ne mai wato jujjuya lamarin rayuwa ta yake ba da arziki wannan asali dan adam ba wanda isa ya inkararsa duk al'umma sun yarda cewa wato ba wanda ya faɗo daga sama ya san iyayensa ne suka suka haife shi ya san kuma iyayen da iya abin da suka yi ba su da ba su da wani zabi namiji ne ko mace ne ba su da zabi yau shari'a haihu wata tara shekara ɗaya ba su da zabi iya abin da suka yi dai sun yi kokarin da ubangiji ya shar'anta sa iya yin wannan kokarin amma yau shari'a samu dan ta yaya za a samu ɗan a wata wata a wani wata ne a wani dakika ne a wani lokaci ne za wannan wannan wato gudan mani zai haɗe da zai haɗe da juna ya shiga cikin mahaifa na mace ba wanda ya san wannan sai ubangiji to wannan shine wato mutum ya kadaita ubangiji da asalin rububiyarsa aikinsa za ga galibi wanda suke a duniya ba wanda ke inkarin wannan kowa ya san akwai iyayensa shi ma iyayensa akwai iyayensu su ma in ka cike ba za ka san duniya dai in kana in kana koma baya kan tana tukewa ne in kana gaba take ƙara fadi in ba haka ba al'umma wacce take wanda suke kamar iyali guda mai masu gida 60 in ana son a tuke su sai a kai su nuna iyayen su iyayen su guda biyu ne suka haife su 60 su ma wannan in suna da wasu ƴan uwa sai a tuke a ce ga iyayen su in ka in ka take za a samu wanda yake daga shi babu wani shi ba ta hanyar aure mace da namiji aka haife shi ba wannan duk wani wanda yake da hankali to ya san dole haka ne za a samu saboda in ka samu ɗari in ka tsuce zai koma cikin da ɗari to zai an zo an samu ɗaya shi ɗayan wanda a bayan shi kuma babu wani to ɗayan nan da ka san dai kuma shi ba shi ya kansa ba to wane shi a shi kaga ubangiji dole mu jira cewa ubangiji yadda ya ce ya halitta adabu adabu da ƙasa to wannan ba ka da wani wanda zai baka wani cikakken bayani in ba addini ba magana a ce wai ai yayi wani ya narke ne daga kaza zuwa kaza duk wannan magana ce ta wanda yake inkari da gangan to kaga mutum ya yarda cewa wato Allah ta'ala shi kadai ne yake da halitta wannan hatta kafiran lokacin ma ake sun yarda haka idan ka tambaye su waye halitta ku za su ce ubangiji to me yasa kuke batun gumaka sai su ce ma na abuduhu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ma da abudun ila liqarbi Allah zulfa wato ba ma bautan sai dai su kara kwatanta mu da ubangiji ashe sun san akwai ubangijin wanda shi ne yake da wannan aikin to sai a yanzu aka samu wasu mutane su kuma suna zuwa kuma wannan aiki na ubangiji ko suna kwace masa shi suna kuma ba wasu daga cikin bayi to kaga daga nan ne wasu daga cikin malamai suke cewa wannan laifin nasu da wato tsananin wannan wato ta'addanci da suka ba ubangiji ya ma fi da yawa daga cikin kafiran baya yanzu ka ga wanda ke cewa shi ubangijinsa shi ya halicce shi halitta ka ba wani shehu shi ya halicce shi halittan ka ba wani ko kuma ya ce shi za a yi wasa masiri muhammadu zai kira ruwan sama ruwan sama yaushe aka yaushe ka taba da an ce maka ma'aiki yayi ruwan sama ba a ba ka taba ji ba a shari'a musulunci a ce ma'aiki shi yayi ruwan sama sai dai idan ana neman ruwan sama a ce a zo ya zo ya addu'a kuma addu'a yake yi ruba hatta da hatta da wato shafa'a da za aka bashi wanda a nan a wannan wurin ne ubangiji ya dauka matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma idan sai yayi bauta sai yayi bauta sai ya sa ya sa goshi sa kasa a cikin ubangiji ba abun ba abun wasa ne ba kar mu kokarin mu ce mu ce za mu raina wato yanayin girman ubangiji duk yanda wani mahaluki yake da girma kamar mala'ika jibrilu kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kar ka kawo wani abin da zaka ɗaukaka shi saboda zuzutawa ka kai shi zuwa ga ubangiji matsayin ubangiji wannan wannan shine kar ya shine wato ya sanya su a nasara suka shiga abin da suka shiga tsaban san da suke ma nabi suka ce ma ya zama Allah ya zama abin bauta wato kwaga wannan kuma shine za a ga yanzu za a ga abin da wani lokaci a ce ma'aiki ya riga ya ga san gaibu cike da wajensa idan ne ka ce ma ya san gaibun da ubangiji ya bashi ya san kayar da shi amma ka ce ya san gaibu cike da waje ko ka ce duk inda Allah ke nan annabi na nan duk inda Allah yake nan ke nan annabi na nan irin wannan magana wanda yake idan ka ce mutum ya kawo inda ya sami shi a Qur'ani wallahi babu shi babu inda aka wannan magana to me yasa ya tafi inda in duk inda Allah yake nan annabi nan to me yasa tafi ya je miraji ai da sai zaman sa ko da sai zaman sa ko ko a ce duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani ko a ce ma halittar ma a ba ma akin ko a ba ko yan shi ne su ba kuma su Aliyu su ba su Fatima su ba Hassan su ba Hussein su ba sauran ayyuma to kaga wannan duk abin da ya kamata mu rika ganewa Allah ba abin wasa ne ba Allah ba abin wasa ne ba aikin ubangiji da shi kadai yake banta da shi in ka je ka ba ma'aiki ke da musulunci mutum ba wai dan kayan ma'aiki a masoyinsa ba ko daɗinsa ba shi ke da musulunci mutum ya riga ya kwafe shi abin da asalin aikin ma'aiki da aiki da Allah ke yi ne shi ɗaya ka bar masa kayansa wannan shi ke nan wato ka ka ka, ka wannan a malam sai yake cewa wal ilahiyya yanzu yayi magana magana kan rabbu za mu dawo kan magana shi ma rabbu nan insha Allah ce wal ilahiyya ce bauta kuma كون العبد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها dama asalin al'ilaha ilahu yana maganin al-ma'aluh wanda ake bauta shi ne cikin wakce ilahiya bautantaka shi ne kaunin la'abdi kasancewar bawa ya taƙidunu za su riƙe Allah ta'ala mahabuban masoyi ma'aluha kuma abin bauta kaga wannan shi ne asalin wato asalin ma'ana Allahu ma ta asali daga ina aka samu shi malamai suka ce lafazin Allahu asalinsa al-ilahu sai aka cire mishi wannan hamza ya zama Allahu kuma abin da yake daga asali daga alaha ya alam duk inda kaga an amfani da wannan kalmar abin da take magana shine wanda za a bauta bauta da soyayya da girmamawa saboda haka yanzu da mutum zai ce zai bauta ma Allah ma baya san Allah Allah ba zai karbi ibadarsa ba da zai bauta ma Allah baya girmama shi yana yana daga ma ubangiji fuskar sa Allah zai aje mishi wannan wannan bautan idan wajen soyayya ko wajen girmamawa ya gawa ubangiji da wani to Allah kuma zai aje mishi kuma wannan ibada ta sabi amsa ba bata ila an fahimta idan misali yace zai bauta ma Allah yana san Allah kuma yana girmama shi amma kuma yana da wani wanda yake so shi ma ko mahaifinsa ko wani malamin sa shi ma irin yadda yake son Allah din to Allah ba zai karɓi kuma wannan ibada ba ko yana girmama shi irin yadda ke girmama wannan wani Allah to Allah ba zai karɓi ibada ba wani na ce wani saboda in an fahimci wannan sai mu ƙara zuƙuɗa gaba a ga abu to idan iyaye ma ba wanda ya ya samu wannan martaba wato malamai ma ba su samu isa su samu wannan martaba ba to yanzu da mutum zai ce yana son annabi isa amma kuma irin san da yake ma Allah kwabo da kwabo ya fita musulunci Allah ba zai karɓi wannan soyayya ba ba zai karɓa ba duk annabawa shi ma wannan nasan a fili yake to yanzu da za a shiga ƙara shiga kuma a ce kuma yanda yake son Jibrilu ko bu da ko ba ka ke san Allah Allah ba zai karba ba an fahimta tun yace yana son ma'aiki shi yadda ke son ma'aiki yake girma ma'aiki haka in wanne zai zai so Allah kuma ya so ya girma Allah Allah ba zai karba ba me ya dalilin haka saboda Allah ta'ala na cewa ana aghna shuraka ya'ani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ni ne na fi wadata a ababen da ake tarawa ake yin shirka da ake min shirka da su ake gwama da su duk wanda ya wani aiki wanda nake so nake son aiki wanda shine ibada ya gwama ni tare da wani daidai wa daida ba wancan in ya ba fi Allah ba daidai wa daida taraktuhu wa shirkahu zan bar shi zan bar wannan shirkan nasa in bar wancan ya ba shi lada za a gani wani ya ce ko ai shi ai shi in dai na san ma'aiki zai da iya ni abin da ga dama zai ka gaba yana faɗa ma ubangiji su maganganu na rashin kyautawa rashin girmamawa dole ka ji cewa walladina amanu ashaddu hubban lillahi wanda suka imani suna da tsananin soyayya ga ubangiji wanda zaka fara jin cewa kana mishi soyayya na kololuwa babu wani wanda zai kai shi shine ubangiji dole ka ji ma'aiki ba za ka gwama shi da wajen soyayya tsakanin shi da Allah ta'ala ba sannan kuma wanda a cikin mahalukai kuma wanda za ka ji cewa kana son shi so na kololuwa a cikin a cikin wanda ubangiji ya halitta sai ma'aiki ya wato a Umar kamar da sahihai yake cewa ina son ka wato sai dai wato kamar sai dai kaina ka ko kai ne wanda na fi so a duniya sai dai kan kaina in ji Umar sai manzo Allah yake cewa ai na ai ba ai imani na ka bici ka ba take yake Umar yake cewa to wallahi a yanzu ina son ka fiye da kake son kaina sai ya ce al'ada ya Umar yanzu ne hadisin Anas bin Malik yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilaihi sai na zama ni mafi soyuwa gare shi daga babansa daga ‘ya'yansa da kuma mutane baki ɗaya. Wannan kuma yana da alama ba da awa ce a zuciya ba, wannan ba da awa ba dole akwai alama. Ma'aiki ya baka umarni, wani ya zo ya baka umarni, sai ka adana ma'aikin ka na wani, to kaga yanzu soyayya ta na kushe kenan saboda wanda yake so wa masoyi ga wanda yake so yana masa biyayya. Abin soyayya da muke ma'aiki ba ta dabi'a ce ba ta addini ce. shi kuma manzo Allah Allah ya aiko shi ne saboda masa biyayya wa in tudi'uhu tahta ka zamu mu soyayya a wajen muna son sa da wani bai ji cewa akwai wani wanda zai iya yake so fiye da yake san manzon Allah to shi ma yanzu wannan soyayyan da yake manzon Allah tana da tangaro kamar yadda da zamu ji muna son Allah kuma wayan muna son manzon Allah yadda yake son Allah soyayyan da muke da ibada da muke kuma akwai tangaro to shine malam yake cewa kaunun la'ibadi ya takhidu na hutu mahanahu mahabuban ma'aluhan shi ne bayi su zama suna sirrike shi a matsayin wanda suke so wanda kuma suke bauta wa yi firidu na hobi da hubbi idan za su kaɗa shi kaɗa shi da bauta da soyayya soyayya da za su ma ubangiji ya zama suna ma ubangiji ne kadai ba ba ba ba ba sa gwama ubangiji da wani wajen soyayya bal ma malamai suna cewa ya zama soyayyar da kake da kake duk a duniya kana yi ne fillahi walillahi manzo Allah muna san shi ne saboda Allah saboda Allah muke san sa to haka duk soyayyen da kai ta asali bata cike zuwa ga soyayya ga Allah ta'ala ba to soyayya ce ta asara soyayya ce wanda nadama ce ran tashi kiyama kaga muna son ma'aiki saboda Allah saboda kuma mu ɗaukaka addinin Allah kaga fillahi walillahi muna son wato yan uwan mu musulmai saboda Allah to ashe kaga yayin da muka ce muna son Allah muna son manzansa muna son ‘yan uwa musulmai, muna son wane, muna son wane saboda Allah, wannan yana cikewa zuwa ga soyayyen da muke ma'alla. Ba wai wani abu ne muka kawo sabanin soyayyen da muke ma'alla ta ba. Sai ke cewa wal khawfi war raja'i kuma suna kaɗaita shi wajen tsoro da kuma fata. Wannan da zamu zo mu ƙara fashin baki akan wannan abin da malam yake faɗa. Al khawf shine wato mutum ya je yana yin tsoro na ibada. tsoro na ibada a mutum ya ji cewa ina tsoron Ubangiji kai sa ni a wuta, sannan kuma ina fatan Ubangiji ya sa ni a aljanna. To irin wannan tsoro shi ake kira tsoro na ibada da fata na ibada. da wani zai je irin wannan tsoron ya je ya gwama ubangiji da wani a irin wannan tsoron ta yayi shirka yayi shirka shirka kuma zai ina ma fari zama karami misali ubangiji wani ya ji cewa yana jin tsoron wani ya ce zai fushi da shi ko ba zai ya je ya gani a ƙwaryansa ko ba zai shiga aljanna ba ya ta tsoro ba kuma ya zo ne da umarnin Allah ba ke cewa Allah ya ce in kai wanda laifi ba za ka shiga aljanna ba a'a kawai ya ce ba za ka shiga ba kawai sai ka kuma kana tsoron sa irin da kake tsoron Allah kaga wannan ka gwaba ubangiji da wani a ibadar tsoro haka ibadar da ake da fata ina fata zan shiga aljanna kai wani ya zo ya kalla fuskar mu ya ce kawai ya lamunce man da an ya da an yafi mu ne za ku shiga aljanna muna fatan za mu samu aljanna a wajensa to kaga wannan mun gwaba ubangiji da wani a tauhidi da fata sai kuma wal ikhbat al ikhbat shine wato wato kankan da kai in ya zama akwai wani wanda muke kankan wato kaskanta kanmu gare shi kwatan kwacin yadda muke kaskantar da kanmu wajen ubangiji to shi ma yanzu wannan ayyuma Allah shirka a babin bauta shi ubangiji na cewa wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahad al masajid inji malamai suka ce wannan jam'i na al masjid da yi majimin wasa sama al masjid wanda al masjid yana magana a'dha'ul sujud arabu sujud gabobinka na da kake bauta ma Allah goshinka hannunka kafanka sauran dijikinka da kake bauta ma Allah da shi Allah ya ce duk waɗannan na Ubangiji ne kadai fala tad'u ma'a Allah ahada kar ku bauta ma Allah da waɗannan gabobi ta wani Allah da waɗannan gabobi kwata kwata shi a nan ne zaka je wasu daga cikin malamai suna hana attawa to durƙuso saboda girmama wani ana kira shi inhina lil azama ko lil ta'zim inhina wa azama ko inhina wa ta'zim da wani zaka ga yanzu ya zama kamar wanda dai musamman dai a za ga wasu daga cikin sauran jawoyi su ba su da wannan abubuwan yanzu mun muka je Kaduna gaskiya mu ba ma tsayawa yanda ku ana kuke matsawa sai an ta durkusa wannan in ba durkusa wato an shiga uku to mu gaskiya a can mu lafiya lau haka tsakanin da iyayen mu a tsaye ake abubuwa kuma su san ba ba mulakanta su ba ina iyaka dai mun zo mun samu mutum babba yana zaune za mu zauna a ciki a har yanzu akwai wanda ce gargajiyarsu amma dai da yawa dai ba haka eh saboda haka ni yanzu da za ka gani da ba fila haka za ka gaban jero mun ba mi magana a tsaye ta nake a tsaye na nake makasa magana amma a nan muka je makarantu da sauransu a aiki inda muke aiki tun muna magana cewa mu ba durkusawa ba durkusawa ba durkusawa ina an yi sabo kirkin wawa abin ya riga yayi yawa wanda kuma wannan ya kamata mu nuna wa ubangiji daga samki ya kamata mu nuna wa ubangiji daga samki waɗannan abubuwan wallahi ba abun wasa ne ba za mu zo mu karanta ba za na daga cikin sabansa wasu sun je sun ga irin durƙuso ba bai durƙuso ake yi musu yadda muke durƙusa amma mu irin haka da ake da kai haka yadda ake marumawa ga wanda ya san al'adar ruwa ai ya san haka suke yi za ga in an zo in ga gaci da sarki sai dan durƙusa kai haka irin wannan da ya je ya gani a sarki sabai suka je suka ga ana yi ma sauran manya manya haka sai suka to ai manzo Allah ai mashi haka shi ya mutancanta sai ya zo zai masa irin wannan sai manzo Allah ya ce a'a da zan umarci wani ya yi ma wani sujada, to da na umarci mace ta yi mamajinta. Na tabbatar akwai wata wajen wannan hadisi. To ka je ka duba dalilin da aka bari zala ya faɗa wannan magana, asbabu rudul hadisi. Asali sun suna masa wannan bai kusa da kusan. Wannan ba a ce maka wani shirka ne karan ba ba. Wannan ana kiran shi wato shirka a babin aiki. Wanda ya kamata kuma mu tsarkake kamar akwai shirka a babin baki da kuma shirka a babin aiki da ana buƙatar mu tsarkake wato aikinmu daga shi. saboda babu ne wanda kuma a ƴaƴa gaskiya ba za su iya yin jara'a su fito su ma iyayensu waɗannan abubuwan saboda galibi cewa za a yi sun ba su da kunya kai a manakar mahaifi kai ne ya kamata ka ce a'a ai ubangiji ya hada wannan in ka zo ka same ni a zaune ka zauna in ina tsaye shi kenan zo ka bada abin da zaka bada tsaye ka wuce abinka amma magana ka ce zaka yi min zurfi da kuce saboda ka girmama ni wannan ubangiji kada ake ma irin wannan wannan abin sai sai dan kai kasa gadewa sai kuma a ce an yi rashin tarbiyya sauran da ba su haka ba sauran da ba su kuma ku je ku rubuta sauran sai ba sa wannan abubuwan da yawa in ba irin nan dai gaskiya abun yayi yawa kusan har wanda suke ba suna cewa sunna suke yi wannan abun ya riga a ci gidansu sosai Allah ya tsare mu wa tauba sai da kuma tuba shi ma tuba ibada ce da Allah yake so ya da ita to duk ita ma ibadar tuba za ana ma ubangiji ne kadai ba ka zuwa ka ce tuba wato ba wai kai ma wani ka koma zuwa ga ubangiji ake magana ba wai kai ma wani zai fi ka ce ka kafe min ba ba irin wannan ba ana maganar ka koma zuwa ga ubangiji din koma ka zuwa ga ubangiji wannan shi ma Allah kadai ake ma wa wa nazar da kuma alwashi alwashi shine shine kai alkawari cewa za ka yi ma ubangiji wani abu ba karce yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah ta'ala ya yabi masu yin irin wannan alwashi alwashi iri iri ne insha Allah ku wani sati za mu ƙara fayyace magana kan wannan a dai Allah ya yabe su sannan kaga shi ma ibada ce da Allah yake so ya da ita zaka in zaka alwashi ba zaka ce zaka ci alwashi dan wani ba ka ce zan ci alwashi dan zaka da alwashin ka bauta ma wani Allah ta'ala sai dai kai alwashi kai alƙawari amma ka bauta ma Allah da wannan alƙawarin ka amma alwashi na ibada wannan ba a yi ma kowa shi ba sai ubangiji wa ta'a da kuma da'a da ake ma Allah ta'ala kololuwar da'a tana wajen ubangiji ana kana iya ganin aka ga ce a fi'u Allah wa fi'u rasul to amma da'a da ake ma Allah manzo Allah shi ma tana kowa zuwa ga da'a da ake ma Allah saboda haka Allah ta'ala ya kawo ka'idar cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq la ta'a innama ta'at fil ma'ruf da wani zai zo da wani abin da ke ya saba ma shari'a ko iya ko mahaifi ne ko mahaifiya ce ko wani malami ne to babu dama a mashi da'a wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma kar kai musu da'a haka Allah ta'ala ya faɗa kar kai musu da'a a ce kaga duk wani malami kamar da muka sha faɗa da duk wani mai addini da wani shugaba da wani wanda yake shi yana ganin ya haifa ɗansa to ai bai halice shi ba in zai ba shi da'a in zai sa dan ya masa da'a to zai sa ya masa da'a ne a inda aka san kyawun shi a shari'a amma in ya ce a'a na hana ka yin sallah na hana ka yin azumi na hana ka ma kai ma Allah da'a na hana ka yi ma manzo Allah ibada wani ba dole ya furo ya fito wannan abin karana ba amma wata kila dan ya zama ya dage kan wata sunna da shi wata kila bai fahimta ba to wanda baka da dama tunda shi yana ma Allah biyayya ne za ka yi dama ka zo ka ce za ka hana shi sai dai ka zo ka ce a jira kaza ko a jira kamar zai je neman ilimi ka ce to neman ilimin ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga mishi yanda zai fasar yanda zai yi amma ba ka zo ka ce ba zai taɓa neman ilimi ba ibada ko ka kawo wata wata sunna da shi ya fahimta kuma ka ce ba zai yi ba ba addini ba ai ba yin ba yin juyin mulki kawai a ce kawai za a wato za a zama an yi kaba kariya ko an yi danniya ko ka bashi hujja ko kuma kun ga baka da hujja shi da hujja ka jali masa abin sai cika ba wa talab da kuma nema wa tawakkul da kuma tawakkali wa nahwi hada wa nahwi hadhihi al-ashya da makamancin waɗannan abubuwa yace fa inna lokaci kaman yayi ko dan saura wannan abubuwan duka tauhidi ne insha Allah saboda mun zo a bakare ba mu cikakken bayani kansu ba saboda akwai bayanan da ya kamata a yi gami da su a yace fa ina tauhida shi tauhidi haqiqatu haqiqanin tauhidi an tara al-umura kullaha min Allah ru'yatan taqfa'u lil-iltifata 'an al-asbab wal wasa'id fala tara al-khayra wash-sharra illa minhu ta'ala wannan ya dauko wannan magana daga Abu Hamid al-Ghazali a ce ya ulumuddin yace haqiqanin tauhidi shi ne ka gan lamarin da ke faruwa da kai baki ɗaya duk wani abubuwa da kake gani a duniya dukkan shi daga Allah ta'ala ne Allah shi ya halicci abin shi ya mallaki abin shi kuma ya koro wani abin ya ga dama idan mutuwa ce idan wani abu ne mara daɗi ya same ka ya same ka shi ya ga dama shi ya bayyana da abin ma ruqyatan ka ga ka yi mishi wani gani taqfa'u listifata 'an al-asbab wanda zai yanke maka mai da hankali zuwa ga sababai wal wasa'id ko kuma ka dinga waiwaye zuwa ga wanda suke tsakiya wala taral khaira wa sharra illa minhu ta'ala ba za ka ga wani alheri ba ba za ka ga wani sharri ba sai da kaddarawa ubangiji da hukuncin da ubangiji yayi wani abu da ake magana ya fara gaya maka wato martaba ne na masu ihsani abotan Allah kusan martaba da martaba guda uku martaban farko shi martaba ta musulunci martaba na biyu kuma shine martaba na imani martaba na uku kuma shine martaba na ihsani martaba na musulunci shine wato mutum ya zama kawai da aka gaya mishi musulunci a dunkule sai ya fahimta ya ce ya karɓa ya mika wuya ya yarda da la ilaha illallah da sharɗanta na gazgatawa da yaqini da sauransu shi da kaje a can ana cewa ya yarda da marata billahi rabban wa bil wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah ya yarda da Allah ya kalli manzo Allah cewa za ka ta'amal iman wanda ya yarda da wannan abubuwa guda uku ya dandane wato dandanen imani ya yarda da Allah a matsayin abin bauta mahaliccinsa kuma ya kuma yarda da addinin musulunci shi ne addinin da zai yi ya kuma yarda da wato manzon Allah a matsayin ma'aiki da aka aiko masa kuma wajibi masa biyayya wannan abubuwa guda uku ya yarda da shi manzon sai kira shi cewa ya dandan dandano na imani ba wani musulmi da imani shi ya cika me da waɗannan waɗannan abubuwan to bai zama mumuni ba a shi kaga ba ana magana wai musulmi wanda ba bai da imani ba a shi da imanin sa bai kai ya kawo ne in ka kwatanta da imanin mumune da kuma da kuma muhsinai ba muhsinai ba shi imanin sa wato na farawa ne galibi wanda ya dan jima a musulunci zaka ga ya dan mutu wannan gaba in ba wanda yake da wato ya zama cuta ya da cutan wato sa'a ba Allah ya masa katutu ba amma mutakar mutum na ibada haka za ga ya dan matsa daga wannan daga mutsalakin kawai ya ce ya waɗannan abubuwa kawai ya da su to idan ya fara samun zaƙin imanin garɗin imani shine wato ya zama Allah da manzon shi ya fi so an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayki mimma siwakuma ya zama Allah da manzon shi shi ya fi so ga wanda ba Allah ba sai kaga ya fara jin garɗin imani sannan ya so wani mutum inda ya so shi so saboda Allah sannan ya kyamaci ya koma zuwa ga kafirci kamar yadda yake kyamatan a tunkula cikin wuta an kaga wannan ba kowa ya wannan mata ba wani za ka ga ana zuwa aka bashi zama abin duniya zai ba addini kaga imani sa imani na musulunci ba imani na imani ba akwai imani na musulunci wanda kowa na da ita akwai imani na imani kammalallu su ne wanda za ga shi da zai ga ya ce to zan bar imani na ne sai dai in mutu to mai irin wannan a zuciya to ya ji garin imani ne ya fara jin daɗin imanin har ya zama ya saba har ya zama yana jin cewa zai iya bada ran shi to wannan shine martaba ta mu'minai to martaba ta muhsinai kuma shine malai ya faɗa mana anan sai ka ko ka daina zuwa kawai kana kallon wato wanda suke yan tsakiya idan wani wani zai baka wani kyauta to baka kallon wato zaka gode mishi Allah ta mazala ya ce baya gode ma Allah wanda baya gode mutane za ka gode mishi amma ƙwararruwan ganin ka ba za ka zama shi kawai kake gani gani na girmamawa ba za ka koma kana kallon wanda ya koro maka wannan arziki wanda ke tsakiya ka je da kallon shi shi ne malaka cewa ruqyatan gani wanda taqfa'u lil tifati ala al asbab za ta zama ta yanke maka waiwaye zuwa ga sababi ko wanda suke tsakiya to in aka samu irin wannan zaka ga yayin da kaga wani wata mota mai kyau ko wata waya mai kyau ta zo an nuna maka to ba wai cewa za ka yi wato wannan wannan irin bature ne wanda abu ba shi za ka kuma kana kallon wane ne ya kimsa ma wannan mutumin Allah ta'ala ke idan wanne kake neman wani taimako wajensa to da ma zuciyan ba ta race da wannan mutumin ba kana nema ne wajen Allah in Allah ya riga ya yarda za ka samu ta hanyar shi daga baka ba za ka taɓa kallo ba irin wannan mutane shi ne za a gani ɗaya mai kewarsu na wurin ubangiji da za su zo su zauna ana hira da su za a ga in suna cikin halittu mai a shafa yake cewa in suna cikin halittu sai zama sun shiga cikin imuwa sun shiga cikin wato cewa ya zama sun koma sai sun koma tunanin su wajen ubangiji sannan suke samun yadda suke so duk abin da za su gani a duniya to za su mai da shi wajen ubangiji kamar yadda duk abin da su gani a duniya to yana da alama da ke nuna cewa Allah ɗaya ne to idan ka samu kanka a irin wannan martaba to za ka ga ibada idan kana ibada za ka ga baka ma ubangiji abada ko dai ka bauta ma Allah ne a daraja ta farko ko ta biyu daraja ta mushahada ko murakaba ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa to in ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa wane ne zai zo ya ra'ayi a samu wato yana sallan sallan yana mata amaja yana dungure yana zakan kuciya da ake fada ba zai yi haka ba saboda yana son Allah shi kansa ibadan a ciki ne yake jin dadin dadin rayuwarsa ba zan zaka gani idan abu abu ya dame sai ya ce ya bilal hutar da mu da sallah da kiran sallah wato shi in ya shiga sallar ne yake jin daɗi to wannan ya shiga wato mata mata ihsani ko kuma ka bauta mishi a matsayin cewa Allah yana kallon ganin ka shi daraja ta muraqaba idan ka ga ka ka sai mushahada to zaka zo kai daraja ta kuma muraqaba wannan kowanne akwai da malami ke bayanin su inda na ga lokaci yayi kuma gashi ba fara da wuri ba a yi hakuri za mu dakata a nan akwai abin da na ɗan mammatse su in muka dawo za mu ƙara buɗewa a wani karatun insha Allah tun da littafi da ya riga ya zo abin da muka naji Allah ya ba mu lada abin da muka yi kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to wani da fara na wani mai gida wani babban mutum ba yi zuwa lurkusa an gaishe shi kenan ko kuma a abu zai a gaskiya magana durkusawa za mu sake magana kan wannan matsalar insha Allah idan muka zo muka samu dama durkusawa kwata kwata kace zaka durkusa dan girmama wani wannan babu shi a addinin musulunci tsakani da Allah babu shi ko kace bari in tashi in durkusa masa wallahi wannan da al'ada ce muke muke maka amma in dai addinin nan na ma'aiki ne wallahi babu shi al'ada ce kawai muka saba tsaba ya sabawa ne kuma a duk wani wanda yake yake dan fita waje na tabbatar zai zai zai faɗi shaidar cewa babu inda ake durkusawa irin kansu in dai a wurin al'umma hausawa ne to sai dai wanda ba hausawan ba wasu kwanciya suke yi amma dai al'umma hausawa za ga duk sun gaggara waɗannan abubuwa ba mutane kano ga ilimi ba san me yasa ba gani ba wallahi ba sa da kunawa in suka je tsakaninsu da iyayensu in suna zaune su zauna in suna tsaye su tsaya amma a tashi a ce za a dinga durkusawa wallahi matsala ya hada wannan a cikin hadisi za mu zo mu karkata wannan hadisin kar da a ji shi na'am a'a wannan ai kaka in a ce kawai haka za a yi da kai an hana matsala fa da ake da ake ba da labarin rumawa rumawa ba abin kusa musu ake ba ga wanda ya dan sanya ya al'adunsu yake rumawa rumawa shine byzantium byzantines idan ka shiga ka gani zaka ga yadda suke gaisarwan in aka shigo ne shi ba zai karasa gaban sarkin ba sai dan yaka da kansa sun da kansa haka haka ba su yi ba ba za ya ce ba za ka amin wannan to sai ka je kuma ka dinga wani rukuyi haka a ba ai a wannan ai kawai al'ada ce tsaba ya al'ada ce ba ba addini bane kwata kwata ba inda aka samu wannan ba ko a cikin qur'ani babu illa iyaka abin da ce kawo na annabi na na annabi annabi yusuf za mu zo insha Allah mu yi magana an aika maka annabi yusuf ne kai ba za shi ya hana ba wanda ya ce annabi yusuf kai za ka amfani shari'a sani in ma wannan mun yadda cewa wannan ya ya kace ta hujja da shi magana shi ya riga ya hana kuma a cikin addinin mu babbacin addinin manzon Allah da sauran annabawa shi a cikin addinin manzon Allah akwai saddar lidari'a akwai saddar lidari'a to shi kaman balla sauran annabawa ba kowa ka ba wannan ba akwai abin da aka riga aka basu sa rika yi haka har sassaka abubuwa da sauransu suna sun dinga yin wadannan abubuwa amma mu addinin ma akwai saddar lidari'a mu an hana mu saka saka hoto an hana mu wato mu zo mu mu saka mi waye wani saboda duka tuska wannan da saboda haka wannan abin da ake ran Hausa wannan lokaci ya bada ya bayi ma wasu abubuwan da Hausawa ke yi ai zaka ka Shehu Usman da yazo ya yi fada da shi duk ya yi fada ya usula ya kamata bid'a shi suna fa min dukul awham duk ya ka kawo cewa wannan ba daidai ne ba amma da yake yanzu ma kaga shi shehu an mishi tawaye an mai da shi an kai shi can gefe yanzu galibi mutane ba ba in aka bi ta na shehu to ai abubuwa da yawa da muke a kasar nan wallahi tallahi za ka ga ba sunna muke ba daga ci abin sunnan gaisawa a kasar nan musalla ina ka samu wannan shehu ya ce a daina yin wannan ya kuma ce bid'a ce da an gama sallah sai ku gaisa ya ce su gaisawa sai kawai kun haɗe kuma gaisawa na babu ne amma ya zama sallar ta sa ku gaisa to wani ƙari na shari'a ina kuka sami shi banda wannan abubuwa da yawa da aka kawo banda wannan akwai sallu ala nabi ku sai goma ga annabi waye waye waye waye shehu yace duk wannan bid'a ce yace babu shi yace ya kuma kawo dillansa da yawa ce to wannan ni ana daga cikin abin da yake in ana karatu to sai hankali ya kwanta sai a ga mutane amma aka ce kawai kowa zai zo da jijiyar wuyansa shi su shi ya haifu to kaga wannan kuma an shi wata magana daban Allah ta'ala ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh